الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك عند بيتك المحرم ni waya da ni waya da shi ya faɗa min eh insha Allah ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ukudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kama wannan yini mai tarun albarka yinin talata wanda yau wata na jimadi ne lula watan biyar a cikin jerin girwatannin musulunci yana da kwanaki 26 yau hijira na da shekara 1444 daidai da 20 daidai ga watan 12 miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usuna da ke wannan unguwa ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke bibiyarsa a duk mako kuma a wannan masallaci namu mai albarka idan masu bibiya ba su manta ba mana cikin suratul tauba sura mai namba ta tara a jeren gero surorin alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu kuma ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta hamsin da bakwai a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da takwas insha Allahu a wannan sura mai albarka suratul tauba kuma a yau mun yi gamu da katattun zuwan alaramma ba a cewa tsohon alaramma amma dai ya ɗan yi dogon hutu hutun kuma iya da munasaba da karatu na jami'a da tafiya hidimar ƙasa duk dai an yi ta karamniya a wannan yan tsakanin kuma Allah ta'ala ya sa an yi karatu lafiya an gama lafiya kuma an ji an yi hidimar ƙasa an kammala lafiya muna yi wa alaran mafatan alkhairi abinda aka yi na karatu da na hidimar ƙasa Allah ya sa albarka a ciki Allah ta'ala ya kawo rabo mai albarka tare da amarya mai alkhairi ko ba gaban yawa za mu tashi faɗin Allah ta'ala da yake cewa minhum man yalbizuka fi sadaqat ومنهم من يلمسك في الصدقات
Mm.
فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون
bayanai sun gabata ita wannan sura tana cikin surorin alkur'ani mai girma da suke bayani kan siffofi na munafukai tun lokacin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau mina haza domin siffofin suna nan bakiya ila kiyami sa'a duk inda wannan siffa ta gaskatu ko ɗaya daga cikin siffofin nan suka gaskata kan- suka gaskatu akan mutum to babu shakka ya samu alam ko wata alama daga cikin alamatu nifaq sai dai fatan Allah ta'ala ya tsare mu kuma ya tsare mana imanu daga ciki duk inda wa minhum ta zo a cikin wannan sura to tana nufin daga cikin munafikai kenan daga cikin su munafikai akwai masu kaza daga cikin su munafikai akwai masu kaza to wannan kamar doriya ce kan abin da muka yi a baya ƙur'ani yake sanar da mu cewa wa minhum ay wa minal munafiqin daga cikin munafikai man yalmizuka fi sadaqat akwai masu zindanka game da sadaka sadaka anan az-zakawat kenan taqsimu zakawatu alwajiba a rarraba zakka ta wajibi da Allah ta'ala ya wajabta wa musulmai masu hali su bayar wanda a lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ana tattara wannan zakka a guda kamar yadda yake tura sa'i a kowace nahiya a ji a karɓo zakka ta kuɗi da dabbobi da amfanin gona a zo a tattara a baitul mali ta musulunci manzon Allah sai ya sa a rarraba wannan zakkar zuwa ga mabukata ga waɗanda ya dace a bawa to idan an zo ana raban wannan zakka munafukai suna zuba ido a ba su kaso mai tsoka domin shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarinsa iyayen abinda ilimi da kuma imani ne yake hango kai tsaye abinda manzon Allah yake domin akwai lokacin da za a ga ya tsallake na kusa da shi ya bi wani nesa da shi to akwai hikimomi a wannan da yawa akwai hikimomi kame da malamai suke fada to su ko munafukai duk inda suke suna son ganima a kusa ba sa son wahala suna son jin daɗi suna son samun a bagas ba tare da wahala ba wani iya cikin alamominsu da ƙur'ani yake ba mu labari to idan an zo ana raban zakka idan so ga manzon Allah ya ibi kaso masu tsoka iya bawa wa'ansu kamar waɗanda suke nesa ko waɗanda ba sa cikin garin Madina ko waɗanda suka musulunta ba da daɗewa ba manzon Allah iya ɗiban kaso mai tsoka yana ba su to su munafikai sai a koma gefe ana gunaguni ai wannan ba adalci a ciki ai wannan ba haka za a yi ba ai kaza kaza kaza kamar dai yadda irin wa'ansu daga cikin mutane wasu ke yi. ana bin shugaba ana masa ɗa'a ana masa biyayya amma daga wani moromoron duniya ya zo kai bai al- allah bai kaddara da rabanka a ciki ba to shi kenan sai a koma gefe ana gunaguni ai dama ya tsane ni ai dama wani irin kallo ai dama ta baka na baka ai dama ta zuciya na zuciya duk irin wannan maganganun to baya dacewa ga mumini mai imani na yi domin dukkan inda rabanka yake Allah ta'ala ya kaddara ya same ka duk kuma abu in ba rabanka bane ba zai same ka ba duk tarun masoyanka a duniya in Allah bai kaddara wannan abu rabanka bane wallahi ba zai same ka ba in kuma duk duniya suna kinka wannan abu Allah ya tsaga rabanka ne zai same ka to su munafikai ba su da wannan ilimin suna zon ɗan manzon Allah a koma gefe ana gunaguni suna gunagunin manzon Allah game da zakka da yake rarrabawa daga cikin waɗannan munafukai manya aibuka fi kismi sadaqat akwai masu zarginka da aibata ka idan kana raban zakka wa inna ma gharduhum wa maqsuduhum an yutuhu mina malaman tafsiri suke cewa manufar su da kuma abin da suke nufi manzo Allah ya ibi wannan zakka ya ba su ya iba duka ya ba su wa hazihi a ma'ala la tastagni lil abd an yakuna ridahu wa ghadbuhu tabi'an li hawahu nafsuhu maliki cewa baya dacewa ji imam su'idi baya dacewa ce manufar mutum da hadafinsa a duniya a ce duka suna bibiyar san zuciyarsa na rayuwar rayuwar duniya shine ghadduhu ad-dunyawi al-fasid a ce manufarka da yardarka sai kawai gun da zaka samu inda za ka samu duk rashin gaske da yake tafkawa a wannan gu to kai za ka yi aure ka tare abu kuma duk ainihin gaske da ake aiwatarwa abu da daidai da ake yi idan har kai ba ka samu to waɗansu daga cikin masu halayyar munafirci ba ruwansu da wannan gu kuma muna neman afuwa ga 'yan omi 'yan siyasa musamman a wannan lokacin kusan wannan aya ta gaskata a kansu a galabiya inda za a yi aure a tare sai gunda za a samu ko gusaran za a samu amma ba gunda ake tana akwai gaskiya ba akwai alama adalci ba za a ga mutum an tafi an tafi da shekara da shekaru amma sai ya gan shi a midiya ba tsoron Allah ba tsoron manzon Allah ba kunyar Allah ba kunyar mutane iya aibata gunda yake gunda aka sanya gunda ya samu iya nema kuma ya jingina gunda yake tsaran zai samu wannan gaskiya ba halin mumini bane mumini iya da karamci mumini iya da kana'a mumini kuma ya san alkhairi mumini ba mai butulci bane mumini ba mai butulci bane wannan halayya ta butulci ta ga masu imani da yawa mutum zai raka ya raka shekara da shekaru amma lokaci ɗaya in wannan damar ta bar shi ko ana tunanin za ta bari ciki na sai a dinga yoyewa ana barinsa wannan halayya ce wanda ba mai kyau bace to manufar munafukan injimalan da manufarsu da nufinsu shine duniya kawai duk abin da ya shafi duniya tsantsa to wannan shine manufarsu a ba sa idul kudri Allah ta'ala ya kare da shi ya ce wannan aya ta sauka akan wani munafiki da yake ce masa ibnu zulkhuwaisira at-tamimi shine idan manzon Allah iya raba zakka sai zo gefe tsaya in yaga an ba wannan ya tafi an ba wannan ya tafi to sai ya jaye na sai na sa kuma ana gunaguni ana munafirci ana tsegumi to wannan halayyar su ce sai Allah ta'ala yake cewa fa in uqtu min haradu idan ka ba su daga wannan zakka ka ba su rabon da suke garin ya musu to za su yadda sai su amince su bika sai su amince su yabe ka wa in lam yu'tu minha har in kuma rabon su bai zo an ba su ba izahum yaskatun sai su kuma suna fishi suna masu turbine fiska suna ce ai su ma kaza ne ai da su aka yi kaza ai da su aka yi kaza duk wannan iya cikin halayyar munafukai kamar yadda ƙur'ani yake ba mu labari in an ba su su yadda in rabo bai zo kansu ba ba za su yadda ba akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cikin sahihul bukhari da sahih muslim hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi manzon Allah yake faɗa wa mu'adh bin jabal radiyallahu an lokacin da ya tura shi zuwa ga yaman yace je ga mutane ahlul kitabi farkon abin da zai fara kira gare su shi ne shahadatu Allah ilaha illallah daga nan sai tsaye da sallah daga nan sai ba da zakka mala ya kawo wannan hadisi bin nisiba ga abin da ake ma'ana zakka tana cikin wajibai a musulunci tana cikin arkanul islam tunda ma'aikin Allah a sakon da ya biya mu'azu akwai zakka a ciki kalmar shahada sallah sai zakka an fahimta kalmar shahada sallah zakka sannan sai azumi sannan kuma sai aikin haji idan su ba ba su ba suna fishi su koma gefe suna gunaguni wannan shine ɗaya daga cikin halayyarsu na'am aya ta gamal
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون Allah ta'ala ke cewa walau annahum radu da dai su waɗancan munafukan za su yadda da irin abin da manzon Allah ya kasa ya ba su za su amince su me kauya su yadda shine ma atahumullahu wa rasul su yadda baki da zuci su amshi abin da Allah ya tsaga da rabansu ko manzon Allah ya danka ga hannunsu minas sadaqat wa nahwiha daga cikin abin da ake rarrabawa na zakka da abin da ya kama da wannan wakalu bayan sun karba sai hasbunallah ay kafinallah Allah ya isar mana ma'ana wannan abin da Allah ya tsaga rabonmu shi ne rabonmu kuma tun da Allah ne ya ba mu wannan ya ishe biya mu da bukatunmu wannan har yau da yawa daga cikin musulman yau kamar yadda malamai suke faɗa idan ka ɗauko rayuwar magabata sahabbai zuwa ƙasa to yanzu idan ka rantse da Allah ba talauci ake ba ba za ka yi gafara ba a yau ko a bola kake tafiya za ka tsinci abincin da za ka ci musamman kai wajen GRA din nan haka ko a dosbin za ga kullun abinci ko biridin da za ka ci ka sha ruwa ka ci amma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sahabin da zai kwana yini bai ci abinci ba kuma babu ci akwai lokacin da manzon Allah kafatanin gidansa dakunan iyayen mumine guda tara yayi ba koyi tura a nemo abinci aka rasa ko kunu a kofi ba a samu ba aka zo aka faɗa manzon Allah babu ya ce wa zai sauƙi wannan baƙo na falahul janna a lokacin akwai abu a wannan abu talha al'ansari radiyallahu an sai ce mazan Allah ni zan sauƙi wannan baƙo shi ma kuma confidence ne ba wai iya da tabbas ya bar abin da zai bai baƙon ba da aka je gidan aka ce sai abincin yara babu abincin da zai ci matarsa ma ba ta da rabuwa ce ya ce in dai da akwai abincin yaran ki musu dabara su yi bacci idan mun zo ni da baƙon mazan Allah ɗauko abincin kawo kisa a gabanmu ni na haƙura ki haƙura baƙon mazan Allah ya ce haka aka yi bayan hakan ta faru sau kwana da yunwa suna zuwa masallaci da asuba sai mazan Allah yake murmushi da ya gansu ya ce wa ajaballahu bai ma fa'ala fulan wa fulan albariya Allah da kansa ya jinjina akan abin da wani da wanci jira da riska aikata kafin ya zo har wahayi ya zuwa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan rayuwar sabai suka yi akwai ahlus sufa waɗanda sun kai su saba'in ba wanda yake da kwano a sa mai abinci na safe ko na rana ko na dare a kafatanin gari madina ba wacce take sai lokacin cin abinci ya zo sai manzon Allah ya zo ya ce wane wane wane ku je gidan wane ku ci abinci wane wane wane ku bi wane gidansa ku ci abinci haka manzon Allah yake sai na abu hurairah yake ce sai manzon Allah ya gama rabawa mu gidan abubakar ne gidan usman ne gidan abdurrahman dan auf ne gidan masu dama dama daga cikin sahabbai idan mutane sun ragu zai ce ku kuma ku zo mu tafi gidana da ku abba hurairah yake cewa uya nake domin so nake ni na zamto da ni za a je gidan manzon Allah a ci abinci sallallahu alaihi wasallam to irin wannan talaucin akai a lokacin sahabbai ba akwai lokacin da wani bawan Allah daga an yi sallama a masallaci sai ya fita daga an yi sallama sai ya fice sai ake dan gunaguni anyawa na ba munafiki bane ba ko azkar ba yayi in yanzu ne sai da ce anyawa na ba barawan takalma bane kuwa daga sallama sai fice daga masallaci to magana ta je kunnan har manzon Allah ya ji wata rana ya tsaye da shi yace wane menene ne daga an yi sallama kake fice daga masallaci sai ce ya rasulullah in na in na boye ma ma to Allah zai ma wa ya faɗa ba me yace wallahi godan da zan yi sallah da shi shi kadai Allah ya hore mini da batata idan na yi sallah ina gaggawa kan lokaci ya fita na je na ba ta da yi sallah wanda shi ne manafar gaggawar fita ta daga masallaci haka suka yi wannan rayuwar ba amma ba sa zuwa bara ba sa zuwa maula ba sa zuwa kalare ba sa zuwa kejike duk ba su sun yadda allan da ya ba su shi ya yi dasi wannan rayuwa yi ne walau annahum radu ma atahum allah wa rasulu da za mu yadda da irin kasan da allah ya ba mu da mun huta da wata damuwar ba za ka yi ta ba amma Allah ya baka ya baka amma kullun idanka na wane ke hangowa kullun rayuwar wane kake hangowa a kullun abin da malamai suke cewa ana so ka dinga duba na sama da kai game da addini game da haddar alkur'ani game da kokarin bautawa Allah to kullun ka dinga duba na sama da kai idan an zo fagen duniya kuma kullun ka duba na ƙasa da kai yanzu wani yana nan sha'awar ma ya zama kai yake yi in ya zama kai shi bukatar sa biya to kai kuma baka duba irin wannan in kullun kana duba sama da kai a rayuwa ba za ka gode wa Allah ba a kullun kuma kana duba ƙasa da kai a ibada ba za ka je matsayin da ake so ka je ba saboda ka duba sama da kai game da ibada ƙasa da kai game da rayuwa sai godiyar Allah ta cimma sama da ƙasa mu dinga yi wa Allah godiya cikin irin abin da ya bamu wannan shine alkhairi gare mu mu ce hasbunallah Allah ya isar mana duk abin da Allah ya bamu kafina sai utina Allah min fadlihi wa rasuluhu kuma nan gaba kaɗan Allah zai bawo manzon Allah zai sake dankawa a hannun mina sadaqatin ukra daga cikin irin abin da zai zo na sadaka daga baya ma yukufina cikin abin da zai biya mana bukatun mu gaba daya inna ila Allah ragibun mu ga Allah muke kwaɗayi duk buƙatar mu mun jingina ta zuwa ga Allah ba mu jingina ta zuwa ga kowa ba ka zama to mai tauhidi irin na sahabbai dogaran ka ya tsantsanta da Allah kawai ma'aikin Allah yana cewa hadisin Imam Nawawi law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr manzon Allah ke cewa da za ku dogara ga Allah tsantsar dogara ga Allah to da Allah ya muku arziki kamar da kiwa tsuntsu arziki kamar mai tambaya zai ce to wani irin arziki Allah ya wa tsuntsu sai manzon Allah ke tagado ke masan wata zuhu bidana tsuntsu zai wayi gari ba komai a kundinsa ba komai wata zuhu bidana kuma da magariba ya ciko kundinsa ya dawo gida ba shi da sito ba shi da ofa ba shi da appointment ba shi da komai ba shi da account amma ba za ka taɓa ganin tsuntsu don tsabar yunwa ya faɗo daga sabon yunwa ta kada shi amma yanzu nawa ne suke zuwa wajen likita a gwada a ce da yunwa a jikinsu kai mai account ɗin kai mai sito ɗin kai mai maganar kai mai kwalin kai mai takaddun to ga tsuntsu a sama ba shi da kowa amma Allah bai taba barin yunwa ta ci masa ba domin dogaro ga Allah tsantsanta dogaro ga Allah saboda kuma tsantsanta dogaro mu ga Allah Allah ya isar mana wannan rayuwar abun Allah ba komai bace duk abin da ka gani a wannan duniyar duka dan mu Allah ya yi shi Allah ba abin da zai yi shi idan mun bi shi mun masa da'a mu roƙi zai ba mu idan mun yi butulci kuma sai rike abin yayi wahala samu a gare mu duk wannan shine abin da yake ma wahalar da mu a yau kenan butulci da saban Allah sai Allah ya rike arzikin ko ya sa ya zama mai wahala amma abun Allah abin da dina nan ba abin da Allah zai da shi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا Mm.
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات na'am وهو بكل شيء عليم Allah ya ce huwallazi khalaqala kuma fil ardi jami'an duk abinda Allah ya halitta gaba ɗaya don ku ya halice shi arzikin da ke karkashin ruwa wanda Allah ne ya san kawai irin arzikin da ya jibge karkashin wannan ƙasa to don mu Allah ya halice shi ba don shi ba arzikin da yake karkashin tsirrai na bishiyoyi da shuke-shuke Allah ne kadai ya san yawansa arzikin da muke tafiya cikinsa da abin da ruwan sama zai sauko ya bayi Allah ne kadai ya san yawansa da adadinsa ba abin da Allah zai da wannan duk don mu yi shi kalakalakun mafi ar jami'an duk abin da ka gani da abin da kake jin labari to don mu bil adama idan mun yi wa Allah da'a da biyayya Allah ya kamal he cikin sauki mu ji daɗi a duniya mu mutu da imani amma abin da yasa kake ganin Allah iya rike arzikinsa abubuwa albarka suna karancin albarka to sabon Allah ne ya yawa duk inda sabon Allah ya sai Allah ya rike wata ni'ima ta kasa zuwa ga al'umma amma kowa ya tuba a daina saban Allah a zauna lafiya a daina komai a bi Allah to kullun ragada ne ya tiya risko har ragada min kulli makan sai arziki ya zama ta ko ina duk abin da ka taba arziki zai zama Allah arzikin baya karewa a guji ma inda kuma yan fadu ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ce ma inda kuma yan fadu abin da ke gare ku shine zai kare wa ma inda lahi ba abin da ke ga Allah wanzaje ne baya karewa duk abin da ke ga Allah baya karewa kuma Allah ya ce zai sakan yawa masu imani da irin lada da ya cancanci su a gobe alkiyama bayan sun samu ni'ima a duniya kuma Allah zai ba su aljanna a gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu na cikin su sannan malik ke cewa qala Allah ta'ala li bayani masarifi zakat tunda an ana magana game da zakat sai Allah ta'ala ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zakat da kake tattarowa to ga irin mutanen da zaka bawa a can baya ko a gaba Allah ta nana kuzmin amwalihim sadaqa قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم Mm.
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ya ce khuz min amwalihim khuz din fi'il amr ne a manzan Allah karbi daga cikin dukiyoyinsu na zakka hine khuz min amwalihim sadaqa umarni Allah yake bai manzan Allah ya karbi zakka daga gun mawadatan masu imani abin da ya shafi dukiyar kuɗi abin da ya shafi dabbobi abin da ya shafi amfanin gona manzan Allah sai ya tura wakilai sa'i sa'i a nahiya ajewa ne ajewa na ajewa ne duk a tattaro a kawo gaban manzan Allah a jirgita lokacin ma'aikin Allah haka ake ba a bar mutane su bada zakka da kansu ba manzan Allah zai tura a kirga dukiyarka sannan sahabai sai ga iya adadin zakkata a ɗauko a kawo manzan Allah shi haka Allah ya ce a yi kuma a lokacin sa haka ake yi to in an tattara zakkan nan sai Allah yake cewa zakkar za ta tsarkake dukiyar kuma ta tsarkake mai dukiyar tudahhirhum biha wa tuzakkihim idan ka fidda zakka to kai ka tsarkaka har agun Allah ka zo mai tsarki kuma Allah zai sanya ƙaunarka a zukatan al'umma kuma ita kanta dukiyar ta tsarkaku domin ita zakka datti ne shi yasa manzon Allah bai cin zakka manzon Allah da iyalan gidansa da ahlul baiti ba sa cin zakka duk wani sharifin gaskiya ba ya cin zakka domin zakka ausakun nas ne datti ne kazantar mutane ce idan wanda ya cancanta ya bada zakka bai bayar ba to kamar ka kaddara abincinka ne lafiya ka dauko guba ka zuba masa a ciki ko ka dauko wata najasa ka zuba masa to daidai da dukiyar da ba ba da zakkar ta ba kenan shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai tsarki masu tsarki yasa Allah bai halatar mai cin zakka ba in an kawo manzon Allah in kyauta ce zai ce hiba ya qabilul hiba iya karbar kyauta amma manzon Allah baya cin sadaka akwai lokacin da aka kawo dibino na sadaka a gidansa akwai sayyidina Hassan da sayyidina Al-Husayn suna kanana haka sai ɗaya daga cikin sai dau dibino sai ya sa a bakin shi dibinan zakka manzon Allah da ya hango sai ya zo ya kama shi sai da ya makare wuyansa ya kwakwale wannan dabinan ya ce haza la hillu li muhammadu wa ali baiti sadak zakka ba ta halatta ga manzon Allah da iyalan gidan shi ba saboda haka a yau in wani ya zo ya ce hi sharifi ne hi jikan manzon Allah ne ko ce to alhamdulillah sai wani ya ce ga yadda dubu ɗari biyu da musan zakka alaga ta wani in ya karɓa ya sa alji to ƙarya yake wallahi ba sharifi ba ne yau dan neman kuɗi ne dan damfara ne kawai amma duk sharifin gaskiya da ake jingina nasabbasa zuwa ga manzon Allah baya cin zakka an fahimta to sai Allah ya ce ka karba ka yi musu addu'a domin addu'arka inna salataka sakanul lahu duk wanda ya manzon Allah ya masa addu'a zai samu nutsuwa an fahimta manzon Allah addu'ar manzon Allah nutsuwa ce gare ku wallahu samiun alim Allah ta'ala mai ji ne ko masani ne ya san wanda ya bayar kuma iya jin addu'ar da manzon Allah yake to in an tattara zakar ya za'i da ita domin Allah ya san ɗan adam fiye da yadda ka san kanka duk abin da ya shafi dukiya to Allah bai bar ɗan adam ya yi da kansa ba Allah shi ya ce ga yadda za a yi domin ka kubuta ka je gaban Allah ba haƙin ko a kanka zakka ya ce ga yadda za a yi ya ce dukiya in ta kai kaza ta kai kaza ta kai nisabi ga adadin abin da za a fatar kuma ga wanda za a bawa an zo magana rabon gado da kansa ya raba gado a ƙorani dukkan gado shi Allah shi ne ya raba uba ga nasa uwa ga nata ɗa namiji ga nashi ya mace ga tasa gawayi ga nasa da aka zo magana sadaki in an yi aure ce to hi sadakin a ɗauka a bewa wanda aka aura haƙƙinta ne nata ne shi ita za ba duk abin da ya shafi dukiya to ƙur'ani bai bar mu ci gashin kanmu a kanta ba sai ce ga yanda Allah ke so ga yanda Allah ke so ita kuma wannan zaka daga cikin hadarinta dukkan wanda bai ba da ita ba to tun a kabari manzan Allah ya ce za a mai da wannan dukiya ta zama maciji ko kunami masu dafi sannan su dinga saransu da dafi har zuwa alkiyama kuma ranar alkiyama za a mai da wannan zakar da bai bayar ba a mai da ita karfe a mai da ita wutar jahannama a ɗauko a dinga ɗana masa a jiki الذين يكنزون الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله مم.
فبشرهم بعذاب أليم يوشي يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم فبئس
Allah ya ce waɗanda suke ɓoye zakka ba sa bayarwa ya kane zuna a zahaba wal fidda su ɓoye dukiyoyi da suka cancanci a bada zakka su ki bayarwa shine wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa bada ita domin su ciyar fi sabilillah sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim a musu albishir da azaba mai radadi yawma yuhma alaiha fi nar jahannam ran da za a maida wannan dukiya ta zakka da ba bayar ba a mai da ita dalma ko a mai da ita azurfa ta ƙarfi a mai da ita wutar jihannama ta zama wutar da kanta fatukuwa biha jibahuhu wa junubuhum wa zuhuruhum idan an ɗauko wannan dukiya an mai da ita ƙarfi an gasa ta a wuta sai a zo ana ɗana musu a fisakunsu da gadon bayansu da haƙarƙarinsu Allah ya ce irin wannan lallas ɗin za a dinga yi musu da wannan dukiya Allah ya ce haza ma kanastum li anfusikum wannan shi abin da kuka boye ku ibada zakarsa fa zuqu ma kuntum takrizun ku dan dan irin sakamakon abin da kuka boye kuka ibada zakarsa har kuka mutu gashi irin sakamakon da za ku samu ita zakka akwai zakatul ayn ita ce dukiya kudi ko zinariya da azurfa a wancan lokaci akwai alhars akwai amfanin gona akwai almashiya akwai dabobi shi ne faridatun duka wajibi ne yadda kasan za ka yi sallah yadda kasan za ka yi azumi to hakanan in dukiyarka ta kai nisabiya ka zaka bada zaka yasa dan abbas ya ce abubuwa guda uku Allah bai raba su ba duk hada su yi akwai sallah da zakka akwai bauta masa da yawa iyaye da'a akwai bin sa da bin manzansa duk ɗaya in kai kace ba za ka yi ba ɗaya ma Allah ba zai karbe shi ba ita amfanin gona zakatul harsi fayoma hasadi ran da aka sare aka cashe aka zuba a buhu a wannan zamanin kenan amma a da kamar da can baya ƙauyuka ana ɗaurewa a yi dami-dami haka to ran da aka sare aka ɗaɗɗaure aka tashi lissafi to a ranar kar zakata kwana a gidanka ka ɗauke ta ka kai ta inda allah ce kai ta an fahimta in lokacin casa ne irin ne zo an cashe ma komai to karka yadda ta kwana a gidanka gaba da ita kawai imam malik ya ce idan har ka cashe ko ka sussuke ka zo ka tana gidanka ka ƙi ka bayar kana jiran wani abu aka zo gobara ta cinye ko aka sace ya sai ka biya ana bin ka bashi haka fatar imam malik ta nuna wal ayn wal mashiya fa fi kulli hawl marra da dukiya kuɗi da kuma dabbobi su kowace shekara ne sai shekara ta zagayo sai a baya min alhabbi wa tamar daga cikin abin da ya shafi kwaya kamar madau shinkafa gero alkama masara wake da sauransu wa tamr da dibino ko abin da ya shafi inabi da sauransu fi aqalli min khamsata awsiqin idan amfanin gona ne sai ya kai kamar awsiqi biyar sama da shekare kasa da awsiqi biyar wa zalika sittatu afqizatun rubu faqizin shine kamar buhu shine da rabi afqiza jam'i ne na faqiz faqiz shine sak buhu a saman buhu shida da rabi ko mai cin kwano 80 a irin kwanan nan yankin ko mai cin kwano 40 a irin kwanan Kano da abin da ya kama da wannan to a saman buhu shida da rabi to wannan shine ya zama wajibi ka fitar da zakka a kansa kuma sai an samu jinsin ko ajinas jins shine abinda kamar kalar gero da maiwa an fahimta duk jinsin wahin ne kamar wake manyansa da ƙananansa da ɗan ina da ɗan ina inda wake ne jinsinsa guda idan gyaɗa ce da mai jan ɓawo da mai ko da mai baƙi da waye duk jinsinta guda shine jins kenan a jinas kuma kamar gero da dawa ko wake da gero ko gyaɗa da maiwa ba za su haɗu ba to idan masu haɗuwa ne za ka haɗa kafin da lissafi idan wanda ba za su haɗu ba ne to ba zakka a kansu ka yi wake buhu uku ka yi dawa buhu biyu ka yi gero buhu biyu ka yi shinkafa buhu ɗaya ko da sun kai buhu goma a wannan lissafin wani biyu wani uku to ba zakka a kansu sai ɗaya nau'i ɗaya ya kai har buhu shi da rabi to shi ne za a bada zakka kamar yadda musulunci ce to wannan kuma sai aka sa goma idan aka sa goma sai a bada ɗaya to shi ne zakka da Allah ta'ala ya wajibtar a bawa a fitar kai lokacin da za a fitar da zakata wannan ta amfanin gona zakata dabbobi raƙumi sai ya kai daga biyar ake fada zakarsa kuma ba wai raƙuma za ka bayar daga guda biyar ɗin ba akuya su kai goma akuya su kai sha biyar haka su kai ishirin haka in sun kai ishirin da biyar to shine za ka ba da ‘yar mai naƙuda bintu makat wanda uwarta ta yi ciki tana naƙudar haihuwa sai kama ‘yar ita ce zakar raƙuma guda ishirin da biyar sai raƙuma sun kai 25 sannan zakka ta hau kansu ta raƙumin jinsu su gina amma biyar zuwa goma zuwa sha biyar zuwa 20 har 24 da awa iya ke bayarwa akuya ko tunkiya an fahimta wannan shine zakka ta raƙumi zakka ta shanu shanu ba zakka a kansu sai sun kai guda 30 an fahimta idan saniya ta kai guda 30 to shine akwai zakka ta wajibi a kanta wala zakka min al-baqara fi aqalli 30 inda baka inda bata kai 30 ba babu zakka akanta daga 30 za a fara bada tabi'a iji wanda an haifi kaninsa ta fara bin uwar ta jiji to ita za a dauka a bada zakata zakka ta dabobi daga 40 ake fara bayarwa 40 daga 40 kana bada ɗaiɗaiɗaiɗai duk shekara ba za su ƙaru su zama biyu bai sun kai guda 120 idan sun kai 121 za ka ba da guda biyu shata ne daga nan kana lissafi kana ba da biyu biyu duk shekara har sai sun kai kwaya 300 sai ka ba da awaki guda uku fama za da fi kulle mi'a shat in ya karu daga 300 to duk 100 akuya 100 rago 100 tinkiya 100 to kwaya 1 za ka bayar to don allah in ba rashin imani ba ya za ka bari allah ya kona ka kan wani a awaki sun kai ɗari ka ba da ƙwaya ɗaya a shanu guda talatin ka ba da guda ɗaya kuma allah ne ya ba ka yi mallaka ma ya ce kuma ka ba wa danginka ‘yan uwanka fakirai ka ba su ba wani gun za ka kai ta ba to wannan shine irin abin da shari'a ta ce daga nan in kun kula kamar zakka ta dabobi kamar tana gaba tana raguwa ne an ce ka bayar tun suna arba'in ka ba da ɗaya duk shekara in ta dawo ɗaya za ka bayar kuma ita zakar dabbobi da ta amfanin gona ba a ƙiyasi a fauka nisa afwan zakar dabbobi kai dabbobi shanu raƙuma da awaki fauka nisa ba a sashi a lissafi amma fauka nisa a kuɗi da kuma amfanin gona iya shiga lissafi an fahimta yanzu misali an ce ka bada akuya ɗaya a guda arba'in idan sun kai hamsin ɗin daidai za ka bayar idan sun kai sittin ɗaya za ka bayar idan sun kai saba'in tamanin casa'in ɗari ɗari da goma ɗari da ishirin kaga tun daga hamsin abin da ya ƙaru kan hamsin har kai lissafin ɗari da ishirin to duk wannan faukan nisa bala zaka ta lahu ba abin da za ka bayar ɗaiɗai ɗin nan za ka bayar a lokacin da shirya ta shiga ba da ƙwaya biyu sun kai 120 sai aka cuta ka ba da ƙwaya biyu daga nan 120 kana ba da biyu biyu biyu biyu biyu ba za ka ƙara ba har sai sun kai guda 300 sai ka ba da ƙwaya uku to in sun kai 300 kowace 100 a shekara sai ka ba da ƙwaya ɗaya kusan hikimar hikimar shine suna 40 ɗawainiyarsu ba ta kai ta guda 100 ba 40 an ce ka ba da guda ɗaya to ai in sun kai ɗari ɗawainiya ta ƙaru ci da su shayar da su kula da lafiyarsu da allurarsu da wane ne ɗinsu da gun kwanansu to wannan wahalar ita kan shari'a tana dubawa ita shari'a ba ta ba hikima in sun kai kaza to ai ɗawainiya ta ƙaru a kansu ai domin ɗawainiyar ka ta ƙaru ka ɗau mai gadi sai ka ɗau malamin dabbobi sai ka ɗau waye sai ka ce ai duk da wahalar ka za ka yi to an ƙara ma kar a cikar ka ɗauka musuluncin buƙatar dukiyar ka yi tsarkake ka ake so ka yi to wannan a takaice yan wasu ne abin da yake tattare da abin da ya shafi ba da zakka ta kuɗi a yau an ce lissafin iya kai wa miliyan biyu da wani abu miliyan biyu an ramma kai na kira daga abuja kwanan nan allah kuwa sai an kai miliyan biyu da wajen dubu ɗari da wani abu ko dubu ɗari biyu kuma idan ka samu miliyan biyun a yanzu ba ruwan allah da kai ma'ana ba zakar da zaka bayar a yanzu a baka miliyan biyu miliyan uku miliyan biyar ba wata zakar zaka bayar har sai baɗi yanzu ka ɗau 26 ga watan da ula yau kenan to idan wannan kuɗin sun kai baɗi yanzu suna nan ba su ƙasa da lissafi ba to musulunci ci gaba da zaka a lokaci amma daga yanzu har baɗin ba ruwan allah da kai ka ci gaba da harkokin ga kawai to wannan shine abin da yake karkashin wannan amma duk da haka sai a samu al'ummar yau ba sa ba da zakka ko zakka za ba za a bari da da wata fiska wanda fiskar da ba shari'a ta ce shi fiskar da shari'a ba ta da ba da zakka ta wannan fiskar ba saboda ka duk wanda Allah ya bashi dukiya muna kiransa ga babban murya wannan tana da alaka da zaman ka lafiya a lahira ko azabarka kar kai abin da ka ka je ka samu malamanka na addini da ka aminta da su ka musu bayani filla-filla sannan su ba ka haske yadda za ka fada zakarka in kai wannan ka kubuta har ga Allah akwai wani karatu da muka yi masallacinmu na juma'a zai kai shekara ko ƙasa da shekara irin wannan munasabar ta zo makaranta cewa dukkan wani wanda Allah ya bashi dukiya to idan lokacin zakarsa ya zo ba kuɗin kaɗai zai ba da zakarsa ba dukkan wata kadara mai kawo kuɗi sai an mata lissafi tana cikin zakka shagunan ka an sun kai dubu in dai haya ake a cikinsu ko neman kuɗi ake a cikinsu sai an musu lissafi an musu ƙiyasi an sa su a lissafin zakka hakanan motocinka na haya hakanan gidajenka na haya duk abin da zai motsa ya kawo kuɗi ko kadara an siya don gaba a siyar to idan lokacin zakka sai an lissafa tana cikin dukiya an fahimta don kwanaki muna tattauna da wani ke cewa akwai wasu wanda idan watan zakka su ya kusa kama sai su dinga daukan tsabar kudin su ne sayan kadarori so sun zata wai kadara ba zakka akan ta a'a da akwai kadarar da ba zakka akan sai kadarar amfanin gida kamar gidanka ko ya kai biliyan dubu a cikin ke kwana ba zakka akan shi kamar motar shigarka kamar kayan iyalanka kayan abincinka da sauransu duk abin da ya shafi hidimar kanka da iyalanka ba ba zaka kansu amma duk abin da zai motsa ya nemo kuɗi to akwai haƙƙin Allah a kai shi sai an yi lissafa kadarar da kuɗinta an gwama ta a lissafi sai lissafi ya ta gaba bayan Allah zakansu an fahimci wannan wannan shine fatawa na dukkanin malaman musulunci ba malami ɗaya da ya saba wannan fatawar haka bin ba zai ce Allah ta'ala ya masa rahama Allah ma Allah ta'ala yake cewa innamas sadaqatu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha mm.
wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal ghamin wa fi sabilillah
Mm.
فريضة من الله والله عليم حكيم Allah yace innamas sadaqatu innama litahassur aka malaman balaga suka ce malaman luga kadai abin sani abinda shari'a ta ce abinda Allah ya sanar da ku kadai waɗanda za a ba wa zakka ga sunan Allah ya lissafa su shi yasa malaman zahiriya suka ce in ta fita daga wannan cycle din to ba ta yi ba in aka fitar aka yi wani abu saɓanin waɗannan mutane guda takwas to wa'ansu malaman sun ce zakar ba ta yi ba ana binka bai gasa gida tunda shi ne manufar inna maɗin abin sani takaituwar waɗanda za su amfani da zakka su ne waɗannan shi ne inna masu abin sani kaɗai zakka mallakin suwa ne wannan lam ɗin zace lamun tamlik ne lil fuqara na farko mallakar fakirai ce a nemi fakirai a basu daga nan sai wal masakin ai mallakar miskinai ce wannan lam ɗin zaka dinga kaddara shi akan kowa har zuwa guda takwas lil fuqara lil masakin lil amilin alaiha an fahimta domin shi larabci yare ne fusaha idan an kawo lamun tamlik a farko inda ba wal adaf ne to shikina har ƙarshen maganar haka take takadiri za ka dinga yi daga nan sai miskini to waye fakiri waye miskini wannan an ta gwagwarmaya tun da imamu malik ya ce shi a fahimtarsa miskini shi ne bukata akan fakiri an fahimta haka fahimtar imamu malik ya ce amma imamu shafi almajirinsa sai ce a'a shi a fahimtarsa fakiri ya fi bukata akan miskini domin shi Allah ya fara da shi duk abin da Allah ya fara da shi akwai wani ɗoriyar mahimmanci a kansa haka ɗalibin imam mali imam shafi ya ce kuma har ya ce algata malam da kace miskini ya fi tsananin bukata to ƙur'ani ya ce miskinai ba suna da mallakar jirgin ronarsu amma safinatu ba kanan limasaki وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا amma safina Allah yake ba mu labari game da jirgin ruwa da kadir ya kakkarya shi yake ba wa annabi Musa labari cikin suratul kafi yace wannan jirgin ruwa fakan lil masakin mallakar wasu miskine ne ya amalu na fil bahr wanda yake musu aiki a ruwa fa aradtu an aibaha sai ni na nufaci na bata shi na masa aibi kamar za a ce saboda me domin yace akwai wani mai mulki azzalimi wanda in ya ga wannan jirgi ruwa lafiyarsa kalau zai iya kwace musu masu kwacensa amma in ya ga aibi a jikinsa ba zai kwace ba to sai aka ce tun da har miski ne mallaki jirgin ruwa to babu shakka bai kai fakiri bukata ba haka imamu shafi istidari da wannan ayar wallahu alam wa'ansu kuma suka ce shi fakiri shine wanda kullum sai ya fita zai nemi abincinsa an fahimta sai ya fita a rannan zai fita a rannan zai nemi abin da zai ci ba shi da komai a ji wannan shine fakiri wa'an suka ce miskini kuma shine mutumin da yake da wata nakasa da za ta hana shi neman abinci kamar makaho ko gurgu ko kuturu ko wani mai allarurar da ba za ta ba shi dama ya je neman abinci da kyau ba to ana ce masa miskin a wata fahimtar malama wa'ansu kuma suka ce shi fakiri shine wanda ya mallaki abincin wata shida miskini kuma wanda ya mallaki abincin shekara a yi mu fakirai ne ke an fahimci wannan in mun ɗau wannan ma'anar a wannan fasarar fakiri shine wanda ya mallaki abincin wata shida a gidansa iya da abincin wata shida lafiya galau miskini kuma ya mallaki abincin shekara in mun ɗau fahimtar waɗannan malaman to su ma duk da ka mallaki abincin wata shida sai an baka zakka ka mallaki abincin shekara sai an baka zakka an fahimci wannan wannan shine bisa taqsima da malamai suka yi inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha da masu aiki wajen tattara zakka wanda manzon Allah zai tura su waje can ku karbo a zo nan a tattara a bayar ko kuma a yanzu wanda Alhaji zai tura ya kaiwa wane kai gari kaza kai kungiya kaza duk mai wannan zarga zargar da zuwa da dawowar mai rubutawa da waye to shi ma duk halinsa an ce sai an bashi zakka ko da ya mallaki dukiya mai yawa in dai iya cikin masu aikin ba da zakka to shi ma musulunci ya ce a bashi a san hikima domin dan adam da kudi sai Allah domin a kwantar mai da hankali wanda shine hikima ba dan talaucinsa ba ko dan ya cancanci a bashi a'a kada zuciya ta kai shi ya dau haƙƙin wani wanda ba nasa ba kuma gaskiya bane shi yasa shari'a ta ce a bambanta albashin alƙalai da sauran ma'aikata domin alƙali in bashi da tsoron Allah zai iya karɓar shin hanci ya dannewa mai gaskiya gaskiya sai biya mara gaskiya gaskiya sai aka ci to a musulunci a bambanta a albashin alkali duk abin da zai bukata shari'a gwamnati ta yi masa gida ne abin hawa ne abinci ne karatun ya'yansa lafiyar ya'yansa to wannan zai kwantar mai da hankali adalci amma duk kasar da ta bar alkali cikin yunwa da talauci to ba ta so a yi adalci a shari'a ba an fahimci wannan wannan shine ka'idar gaskiya kenan saboda ka su wal amilina alaiha ana so ne a ɗauke hankalinsu daga dukiyar da suke karɓowa ko dukiyar da aka bayar ka kaiwawa ne to kai ma duk halinka duk da sararinka sai ya ce kai magana karɓa wala milina alaiha wal mu'allafati qulubuhum da wanda ake lallashin zuciyarsu an ce al mu'allafati qulubuhum suma yankasimu ila ismai akwai al mu'allafati qulubuhum li khawfi idrarihim lil muslimin wanda ake lallahi zuciyarsa domin tsoron cutar wasu ga musulmai akai almu'allafati qulubuhum lidama'i an islamihim wanda ake kwadaye su musulunta kamar safwan ibn umayya manzon Allah an ce ya bashi zakata ra umma 100 a lokacin ba kafiri bai musulunta ba amma bashi wannan zakar sai musulunta kuma ya kuma cikin mutanen sai ya ce ya qauma aslimu ya ku mutane na ku zo ku zo musulunta domin ni na dawo daga gun mai kyautar da baya tsoron talauci manzan Allah ya mai kyautar raƙuma ɗari wannan raƙuma ɗaran suka jawo duk dangin su musulunta domin dama matsalar sai talauci ne to an yi mai talaucin an fahimta to mu'allafat qulubum kala biyu ne idan wani mai shiri ne ana jin tsoron zai cutar da musulunci za a iya baji zakka domin ai ido ma iya da kunya ai ko ba musulunci akwai kunya ai duk arnancin arne inda kana masa kyauta wani shirin ba zai mashi ba wannan shine manufa kai ko dabba dabba wannan ta san me bata akwai dabba da ci in ta yi kamar saniya ta yi tinga take ta ihu aka rasa wanda zai daushe ta ta wanda ya sa ba ta abinci duk faɗanta zai iya zuwa ya kamata dabba ma ta san wanda zai bata bala tana ɗan adam to aka ce a ba su domin a toshe bakinsu domin a sa musu wani ɗan ƙaunar musulunci da musulmai sai a ba su wannan amma umar ɗan katsab da ya zo yake ce a yanzu musulunci ya riga gaskiya ba za mu ba su ba da dai muna da rauni muna tsoronsu ba mu da ƙarfi amma a yanzu mun zama a iza ba za mu ba su ba ba mu tsoron shirinsu kuma duk sahabai sun goya masa baya an fahimta shine wani mu'allafati qulub wa firqa da musulmai da aka kama su aka daure su ake bukatar a fanso su a gun kafirai sun shiga koma ta kamun kafirai sun bar sunan yaki a can sun dora musu diya to za a dau kudin zakka a ji a fanso musulman da aka kama su aka daure su a gun arna an fahimta sai wal garimi al garimina waɗanda bashi ya taure su gharim shi ne wanda ba shi ya masa ɗaurin minti sama da ƙasa bayan da zai an ce akwai algharim li nafsihi akwai algharim li islahi zatul bayin su makala biyu ne akwai bashin da in ka ciyo to hidima ce da warware fitinar mutane za ta sa bahin nan ya zo idan ne ka kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai abdullahi bin amadu bin al'as in ban manta ba shi ne wanda da zai mutu yake wa ɗansa wasiya cewa idan ya mutu a yi ƙoƙarin biyan bashinsa a yi ta yi kuwa duk mai bin bashi ya zo a biya shi an fahimta to wani islahi za ta libaina ce zai ci bashi yi wa wani hidima ya ci bashi ya taimaki wani ya ci bashi ya taimaki wani da kyakkyawan niyya har ya mutu bai biya ba sai aka ce a biya masa akwai kuma wanda yau da gobe gidansa ne iyalinsa ne yunwa ce lafiya ce babu waye waye to wannan zai sa ya ci bashi har bashin ya yi nauyi a kansa to waɗannan kala biyun an ce a ɗau dukiyar zakka a ba su su biya bashin ko a je a biya musu bashin ma a ce wani alhaji wani iya binka bashi dubu kaza to zakka ta je ta biya ma kawo kuɓuta ba a binka bashi an fahimta amma bashi na gasa bashi na yayi to ba za a ɗau dukiyar zakka a biya ma bashi ba ka yi bashi ka yi mata ta uku ai ka gai ba za a biya ma wannan bashi ba zakka ga Allah ka yi bashi ka ƙara mota kayi bashi kaje kaso wata danye shadda kasa kayi bashi kayi kaza wannan baya cikin bashi da shadda ke kallonsa dole kai zaka biya kayanka da kanka an fahimta amma bashi irin waɗancan to shari'a sa ta yi kallo ta biya ma an fahimta shine wal garimi masu media ku dan ƙara mana lokaci mun dauko wani karatu dole sai mun ƙara san gaskiya wa fi sabilillah a gurguje fi sabilillah wannan gaba tana da buƙatar bayani sosai kamar yadda malamai suka yi bayani fi sabilillah shine a ci da dukiyar zakka fi sabilillah fi sabilillah durqu mutaaddida idan an ce fi sabilillah hanyoyi ne wanda ba za su lissafa ba hanyoyi ne masu yawa daga ciki akwai kaza da kaza da kaza da kaza to amma wace ma'ana malamai suka bawa fi sabilillah musamman malaman tafsiri ɗaya daga cikin malamai imamu sidi abdurrahman nasiru sidi da ibn ashur da imam al-bagawai cikin ihya uturas duka suka ce al-gazi fi sabilillah wa hum al-qusatul mutatawwi'a fa yu'awna min az-zaka ma yukunihim ala ghazwihim fi samani silahin aw dabba aw nafqatul lahu wa iyalahu wannan fahimtar waɗannan malamai kenan suka ce abinda ake nufi fi sabilillah mayaka sojoji dakarun musulunci a ba su zaka su sai makamai sannan su sai abin hawa in ba su da shi sannan su sai abincin da za su sai da iyalansu wanda shi ne fahimtar waɗancan malaman sai ibn ashu da ke cewa ƙalar fukaha au aksaru min alfukaha malaman fiƙihu mafiya yawansu suka ce abin da ake nufi da fi sabilillah التفرغ القادر على الكسب لطلب العلم mutumin da ya bar neman kuɗi ya tafi neman ilimin addini ya iya kasuwa ma'aikacin gwamnati ne ya yi digiri ya yi masters ya yi waye zai iya neman aikin gwamnati ya samu zai iya da jari amma sai ce a a gunda nake akwai bukatar ilimin addini muna da rauni wajen masu da'awa ni na ajiye kasuwa na tafi neman ilimi wannan fahimtar malamai da yawa daga cikin fuqaha akwai irin su Sufyan sauri akwai su Imam Malik akwai su Imam Shafi'i akwai su Al-Laisi da sauransu wannan ita ce fahimtar su kun ga abin da suke so su ce a tawa fahimtar kuma a yanzu tsantsar jihadi fi similla na makamai ya kaura babu shi in ma da akwai to yayi karanci illa nadir an fahimta domin duniyar ta gurbata ƙa'idojin da aka sa na yaƙi na addini yaƙi na musulunci irin yaƙin da manzon Allah ya da sahabbai don ba a cika wani ƙa'idojin ba ƙa'idojin ba za su cika ba to sai suka ce to a yanzu babu wani jihadi fiye da neman ilimi ko yaɗa shi kuma wannan tana cikin fahimtar professor Sani Umar Jalim shi ma iya cikin fahimtarsa ga wannan da ya zai wajen fi su ce da'awa da ɗaliban ilimi yanzu ba wani jihadi da ya fi yaɗa kalmar musulunci in wancan babu shi ko babu inda za ka je ka tattali sojan musulunci a yanzu to sai ka dawo akwai ɗaliban ilimi masu haddasana haddasana masu haddan alkur'ani akwai da'awa kwamitocin da'awa na ƙungiyoyi ko na foundation foundation ƙungiyoyin da'awa to sai a kai zakka a cika wannan gun a dinga ɗaukar nauyin malamai suna zuwa ƙauyuka suna koya mutane tsarki da alwala da wankan janaba da ƙabla da ba'adi ka yi tafiya kilomita biyar shida za ka yi mamaki ka ga musulmi shekararsa talatin arba'in amma iya magana game da wankan janaba iya ce yanzu mutum in ya kusanci iyalinsa ma zai yi wankan janaba wani sai ɗauka ai wankan janaba sai mutum ya yi zina yake wallahi akwai musulman da yake da wannan fahimtar wani bai san kabila bai san ba'ari ba kuma suna nan ka yi tafiya kilomita biyar shida za ka sami irinsu amma an zo an malamai duk gasu nan da kananan da tsakatsakiyar da manyan duk yana a cikin gari ana ta karo wane harbu wane akan mimbari wane yawa wani habaici a teburin ilimi to amma ga ƙauyukan da ya kamata can a ɗaunoyin matasa a ji a koya musu karatun fatiya alamtar kaifa zuwa nasi su iya sallah su iya tsarki wannan allah ne kaɗai ya san irin ladan da zai baka manzon allah ya ce mutum ɗaya ya gane kuskure ta hanyar ka ya fi a cika ma duniya da dukiya mafi tsada a lokacin kira ga masu wadata ku yi sacin irin ƙauyukan da suke kishirwar addini limancin ma al'ada ake kiran sallah ma al'ada ne a samu ɗalibin ilimi ko ɗaliban ilimi a musu albashi a zaunar da su a ƙauyen a ce ba za su dawo ba sun samu wanda za su wakilce su a wannan go ɗan wata shida zuwa shekara wanda za ka taimaka su gane addinin allah da manzan allah allah ne sun yi wasu to an ce a ɗau duke zaka yi wannan aiki da ita an fahimci wannan a sai Allah ta'ala ke cewa faridatan min Allah wannan wajibi ne haka Allah yake ibnu ashur yake cewa wa fi sabilillah lam yaktalif an al-ghazw huwa al-maqsud yace babu wani sabani a gun malamai cewa yakin nan dai da abin da ya kama da shi shine abin da ake nufi kawai fa yudal guzatul mutahajuna fi baladil ghazwi za a bawa mayakan musulunci masu bukatuwa zuwa ga garuruwa a basu dukiyar zakka su ci su biya bukatarsu imamu shafi'i da imamu malik da ishaq bin rahawaihi sun ce yi wada mina zakka al-huzat mayaka za a dau dukiyar zakka a basu walau kanu agniya ko da maudata ne imamu abu hanifa ya ce a la yi qauna idza kanu idza kanu al-agniya idan mawadata ne ba za a basu ba sai dai a kwadaitar su dau dukiyar su yi aiki da ita wal haqu da karshe abinda ibn ashir ya ce magana mafi zama gaskiya anna fi sabilillah idan aka ce fi sabilillah a zakka to yashmilu sira al-udda lil jihad ya kunshi a sai a tattali abinda zai cicciba musulunci gaba an fahimta a sai abinda zai taimaki addinin musulunci gaba silahin ne khailin ne kitabin ne wane ne wane ne duk abin da zai kawo musulunci ɗaukaka to za a siya da dukiyar zakka an fahimta wala huwa ba'adu salaf wa an so daga cikin salaf suka ce alhajju min fi sabilillah ya tafkul wani bai taba zuwa aikin haji ya sauke farillarsa ba to ya halatta ɗau kuɗin zakka a bai haji ya sauke aikin haji domin shi ma iya cikin fi sabilillah amma imamu sa'id ya ce wannan akwai makala a cikinta wannan gabar ta ƙarshe ta wannan malaman akwai makali ma'ana wancan gaba ta farko yaƙi in babu shi da awa to shi ne abinda malamai suka fi tabbatarwa sannan na ƙarshe wabinin sabil ɗan tafarki wanda zai zuwa ce hanya ta tare shi an mai sata guzurinsa ya ƙare to shi ma za a ɗau dukiyar zakka a bashi ba tare da an bincike shi ba kara ce daga ina kake a wannan ba ruwanka kawai inda akwai a bashi in babu a bashi a kore yi gaba yi ne wafi yobin sabili sai Allah ce farida ta min Allah wannan wajibi ne an fahimta inda aka kirgo jerin mutanen nan guda takwas duk wanda Allah ya bashi abin da zai ba da zakka wajibi ne ba su shine ma'ana farida ai wajib kenan idan baka bayar baka sauke wajibin da Allah ya dora ma ba wallahu alimun hakim Allah ta'ala alim ne masani ne ya san wanda idan Allah kenan duk wanda ya canje zakkarsa wata manufa ba wannan ba Allah ya sani domin Allah shi ne ya alamu kha'inata la ayuni wa tukfi sudur in ka canja kai san ranka kai abin da ga dama Allah ya sani a ranar alkiyama zai tafi kai ma hisabi hakim kuma iya da hikimar da yace ai haka akwai hikima ta sa da yace waɗannan takwas su zabi akwai hikima wai Allah ka sani wai Allah baka sani ba Allah ta'ala ya taimake mu za mu samu matsaya na insha Allah da mun ƙara lokaci kaɗan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya yafi mana gaba daya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ci makomar mu muna sake addu'a da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madaidaici Allah ta'ala ka kiyaye mu daga bata daga son zuciya Allah ka kiyaye mana ayyukan mu ka raba mu da rushewan aiki kasar mu da jihar mu da garuruwan mu Allah ya ba mu zaman lafiya abin da aka dosa na zaɓe Allah ka mana abin da ya fi alkhairi gare mu da addininmu da mu'amalarmu Allah ta'ala duk marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da imani dukkan bukatunmu muna tura zuwa gare ka Allah ka biya mana su da abin da ya fi ƙarfin mu kuma Allah ta'ala kai mana magani shi akwai wani bawan Allah ya ce a taya shi addu'a ga mato da jinya da yake fama da ita to muna addu'an da shi da sauran majinyata Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya saka fara ce Allah ya saka fara ce masu tambayoyi su yi haƙuri mun ɗan ja lokaci sai mako mai zuwa insha Allah subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh